وآله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته a yau kwanan wata uku ga watan jimada al'ula shekara ta 1444 hijiriya wanda ya dace da 27 ga watan 11 shekara ta 2022 meladiya za mu ɗora kan karatunmu na muktasar zadul ma'ad na shekul da wata islamiyya muhammad bin abdullahar allah ya musa rahama a yanwa za su yi tunawa a satin da ya gabata mun fara bayani dangane da yahudawan madina da suka saba annabi alkawari ya yaƙe su kamar da shi bin kai mai kawo cikin zadin ma'ad sai muka ce za mu ba da bayani dangane da abin da ya faru tsakaninsu da annabi sallallahu alaihi wasallam saboda su ne manya-manyan yahudawa da suka fafata da annabi sallallahu alaihi wasallama kuma suka fi nuna iyayyarsu da gabarsu ga musulunci har kuma 'ya'yansa da jikokin suka biyo bayansu daga cikinsu akwai banu kainuka wanda muka fara bayani a kansu sun warware alkawari da suka yi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai sahabi mai suna ubada ibn samit a lokacin da banu kainuka suka warware alkawarinsu shi obada ibn samid yana ɗaya daga cikin ƙabilar bani auf kuma yana da ƙawance da su akwai zaman mutunci da ƙauna a tsakaninsu amma a lokacin ana alkawari da zaman lafiya da annabi cewa ba za su yaƙi manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallam kamar yadda a abdullahi ibn ubay ibn salul satin da ya wuce mun faɗa lokacin da abin da ya same su ya same su ya je ya ce wa annabi cewa a yi mutanensa ne ai yana da alkawari da su da haka a warware su a kwance su to irin wannan ƙawancen da shi yake da su to ubada ibn samir ba shi yana da su bari ku ga bambancin munafiki da musulmin kwarai shi ubada ibn samir yana jin waɗannan mutane sun warware wa annabi alkawari bai tashi ko ina ba sai ya tafi gurin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam um yace to ina shaida maka ba ni ba waɗannan mutane ba na tare da su tunda sun warware alkawarin zaman lafiya da kai kuma na barranta gare su daga Allah tabaraka ta'ala da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu ni ba kawance da waɗannan mutane yace ya manzon Allah ina ina tawallin Allah ina son Allah ina son manzon Allah da muminai wa abra'u min hilfi haula'il kufar wa wilayatihim kuma na barranta daga kawancen waɗannan kafirai da kuma wato walittakansu da nuna ƙaunarsu to yanzu dai zance ya tabbata manzo Allah ya ce to su haɗa su bar kayan su bar garin nan su haɗa kayan su bar madina tunda dama ya ba su dama su zauna a madina ne duk da su yahudawa ne addinin su ba ɗaya ba da alƙawarin zaman lafiya kun ga shi manzon Allah mutum ne mai kira a zauna lafiya kuma yana goyon bayan a yi sulhu a zauna lafiya to tunda sun warware alkawari ba shi da garanti a kansu idan an ce kafiri ya warware alkawari da kai to dare a cikin dare fa zai iya kama farmaki tunda ba alkawari tsakani da ka tun yace tunda kun warware to ku fita ku bar garin manzo Allah ya umarci Ubada ibn Samit yace kai zaka je ka kore su kai kalai kace su fita banu kainuka sun yi mamaki wani abu suke cewa yanzu ya kai abul walid tsakanin ɗan ƙabilar ausu da khazraju mu fa mawalinka ne mu fa masoyanka ne mu fa akwai kawance da tsakaninmu kai ne zaka duka mana wannan abu ya ce kwarai kuwa ai ku kuka saba kuka yaƙi annabi kuka shirin za ku yaƙi annabi yayin da kuka ce za ku yaƙi manzan Allah kun warware alƙawari ni kuma na je gurin annabi na gaya masa ya rasulullah inni abra ilayka minhum wa min hilfihim ya manzan Allah ni na barranta daga gare su kuma babu kawance tsakanina da su to anan za ku gane da ubayyu shi wato abla bin ubay ibn salul da kuma ubada ibn samit ai alkawari ɗaya ne suka yi da kawance ɗaya suka yi da banu kainuka amma shi wannan tunda musulmi ne da kware da ji sun warware za su yaƙi annabi sai ce a'a bana tare da ku ni ba za a zo a sani a cikin layin ina kawance da waɗanda suke faɗa da annabi ba amma shi wannan munafikin bai warware ba yana tare da su shi kenan ya ce to ni dai ba ni ba ku kuma mun rabu kenan abdullahi dan ubai dan salu shugaban munafukai ce yanzu kai uba da ibn samit za ka zo ka warware alkawarin kawancinka da da waɗannan mawalinka ka ce ka rabu da su sun maka kaza sun maka kaza sun maka kaza ubada ya ce ya abal hubab ya gaya shi ainihin shugaban munafukai ya ce zukata sun canja kuma wannan musulunci da nake kai ya warware duk wani alkawari da ke tsakanina da su tunda ba Allah ne a gabansu ba kai kuma da kaje kana tare da su ina makarantuwa da Allah wallahi sai kaga abin da zai bakanta maka banu kainuka suka ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullahi ko ya Muhammadu muna da bashi a cikin mutane fa taimaka mana annabi ya ce ku gaggauta maza ku je ku warware bashin kudinsu ubada ya ce ku haɗa kayanku ku fita fa ba fa maganan zama aka zafin ubada bin rahili wal ijila yana ce maza ku fita kuma yana koransu suka ce ka ɗan ɗaga mana ƙafa mana ka numfasa mana ya ce wallahi ko minti ɗaya ya ce ni inda ma ni ne ma ɗan damar da aka ba ku kwana uku ne aka ba su ku haɗa kayanku a kwana uku ku bar madina a ce in ni ne ma mara ku samu wannan ɗan ba don annabi ne ma ya ba ku lakum salasa za a zidu alaiha kwana uku ne ba zan ƙara ko sakon ba umarnin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam walau kuntu ana ma nafastukum da ni ne ma da ba zan ma numfasa muku kwana uku ba kwana uku tana cika mutumin ne ya fita malam ka duba ƙarfin musulunci da jarinta mutum ɗaya fa mutum ɗaya yahudawan da suna jin su ne manya a duniya sun isa duba yadda allah ya ƙasƙantar da su ya jefa musu tsoro a cikin zukatan saboda me shi mutumin ɗayan ya riƙe addini ya riƙe gaskiya haka koyo ko gobe duk wanda ya riƙe addini ya riƙe gaskiya wallahi shine da nasara a cikin sha'aninsa duk wanda ya sa ha'inci da rashin gaskiya da cin amana da yaudara da saban Allah da aikata zunubi da fasadi da barna to mutuncinsa da darajarsa zuba yake a idan mutane a idan Allah kuma kuma ba zai samu wannan karfin ba za ka tambaya ka ce me yasa musulmi yanzu ba su da wannan fawa saboda musulmi yau da su ake raya gidan giya ƙwarai kuwa in an kama barayi za ga akwai musulmi a ciki in an kama 'yan fashi da makami akwai musulmi a ciki idan an zo zinace-zinace da luwaɗi musulmi sai ya musulmi zai fawa akan wani wanda ba musulmi ba ba zai taɓa yi ba wannan shine sirrin lalacewa sabon Allah umar ibn khattab in ban manta ba wani yaƙi aka je ko kadisiya ne ya zo yana kuka aka ce yaya kake kuka a ranar da Allah ya ba wa musulmi nasara ya ce ba ina kuka ba ne don musulmi sun samu nasara kuka nake yi ina tuna yanzu nasarar da aka samu akan abokanan gaban nan saboda mun riƙe Allah mun riƙe gaskiya ne ina jin tsoron lokacin da zai zo nan gaba ya takalla fihin muslimuna an dinihim musulmi za su bar addinin su suna tsakaci a yi ta tarayya da su wajen sabon Allah sai Allah ya juya nasarar ta dawo kansu su za a danne waɗannan su ɗin ma bayan Allah ne abin da ya sa muka yi nasara a kansu saboda mu mun riƙe Allah su sun saki Allah to ina jin tsoron lokacin da za a zo musulmi su saki Allah ya zama kuma abokanan gaba su suke juya suke dila su lokacin da kuka saki Allah to kuma mai ƙarfi shine mai nasara wanda ya fi ƙarfi yake da makami yake da hanyoyi to shi zai galaba saboda ai ba Allah a ciki da kun bi Allah ne Allah ya alƙawarin zai taimaka muku to wannan shi idan musulmi suna so samu ɗaukaka su dawo da matsayinsu da kimarsu da Allah ya musu to su riƙe addinin Allah sai riko da gaskiya shikenan ubada ya bi su ya ce maza ku fita ya ce ya ga sun kama hanyar sham suna ta tafiya yana bin su yana cewa a sharaful abad al-aqsa fal-aqsa ya ta bin su har sai da ya je wani guri da ake ce da shi zubab sannan sai ya dawo haka aka fitar da waɗannan kabila na banu kainuka yahudawa daga madina sahirina suna kaskantattu wulakantattu kuma a lokacin da za su fita mala aka ce kar wanda ya ɗauki wani makami duk ku zubar da makaman ku fita kurum tsirara haka ba wanda zai rike makami ko mai a hannunsa dukiyarsa ta zama ganima ga musulmi kar ku manta waɗannan banu kainu ƙa'a ku rike su ne min ashda'il yahud duk cikin yahudawan duniya ba jarumai irinsu amma ku duba ƙarfin musulunci yadda ya gama da su a lokacin da al-islam yake da ƙarfi yake da fawa min ashda'il yahud jarinta dai da rashin tsoron yaƙi ba ya so ai kun ji abin da suka faɗa wa annabi karka je karka ga kaje badar kayi kaza kayi fada da mata kayi kaza in mun haɗu da kai zaka san cewa mu ne ba ka suka faɗa ba ku duba annabi yana gidansa yana harkokinsa yana da'awarsa ubada ibn samit aka tura ya maza su kubwatul islam izzatul islam sannan sun fi kowa iya yaƙi banu kainu ka'a iya yaƙi da ƙwarewa da sanin salon yaƙi ba yanzu sannan sun fi yawa sannan sun fi tanadi su suka fi jaranta ɗaya su suka fi kowane ba yahudi iya yaƙi biyu su suka fi yawa uku su suka fi tanadi abu hudu wannan ta sa lokacin da aka kore su a madina aka fitar da su sauran ƙabilu na larabawa da na yahudawa duk shiru kowa yi suka yi shiru suka ɗauki wani lokaci suna mamakin yaya aka yi muhammadu ya nasara a badar kuma ya zo ya nasara a kan banu kainuka a ya kore su a madina da sun sake jiki madinan nan da kake zuwa har yanzu a tarihi akwai wuraren da suka zauna da gidajensu to wannan yana nuna a ashe musulmi yana iya zama da bayahudi a wuri guda idan da akwai alkawarin zaman lafiya da rashin cin amana to wannan kaji in kaji ana tarihin yakin nan yanzu ka fahimci dai su suka warware alkawari addinin musulunci ba addini ne na faɗa ba shi abdullahi bin ubay ibn salu shugaban munafukai ya yi suna kwarai da gaske wajen zuga yahudun nan su fada da musulunci da musulmai da annabi gaba daya amma Allah ya saukar da ayoyi saboda abin da ya faru tsakaninsa da shi da uba da ibn samit a cikin suratul ma'ida aya ta 51 zuwa 56 duka akan su ne irin kaunar da ya nuna wa yahudawa shi dan ubayyu dan salulu da kuma irin yadda shi uba da ibn samit ya tsaya tsayin daka wajen mai tsayawa akan gaskiya da taimakon annabi shine alayin masu imani Allah ce ya yi lalazina amanu la tattakhidhu yahuda wan nisara wan nasara awliya kaji ya ayyuhal ladina amanu ya kuma su imani kar ku riki yahudu da nasara masoya la tattakhidhu yahuda wan nasara awliya wannan aya ce ba'dhum awliya ba'd wa man yatawallahum minkum to fa innahu minhum da ya nuna kaunarsa a gare su yana tare da su dama su sashin su yana taimakon sashin إن الله لا يهدي القوم الظالمين الله فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح وأمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين ذاك ما سوء rauni da ciwo a cikin zukatansu munafukai kenan suna karkata zuwa ga waɗannan suna gaggawa su bi kafirai su bi yahudawa ce ai mu muna jin tsoron kada wata masifa wani bala'i zai same mu idan mun saba musu nakshiya an na da'ira Allah ce da sannu zai zo da budi ko na al'amari daga gare shi za su wayi gari suna masu nadama akan abin da suka koyi a cikin zukatansu amma masu imani cewa suke irin su uba da ibn samit wa yaqulu alladhina amanu a haula'i alladhina aqsamu billahi jahada aymanihim innahum lama'akum to habitat a'maluhum fa asbahu khasirina Allah ya sake cewa ya ayyuhal ladina amanu man yartadda minkum an dinihi duk wanda ya ridda a cikin ku ya bar addinin sa fa sawfa ya'ti Allahu bi qaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu adillatin 'alal mu'minina a'izzatin 'alal kafirina yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata la'im ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون الله ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون سوبا دا ابن سامي كان dan ya ce shi ya rike Allah shi kan bai zai bi wanda ya saba annabi ibnu atiya yana bayani karkashin waɗannan ayoyin suratul maida ya ce ai lokacin da aka gama yakin badar shikenan a al'amarin banu kainuka a sai ya fito ya fara bayyana kiyayyarsu da gabansu ga annabi da suka kulle sai ta fara bayyana da kuma an yi alkawarin zaman lafiya an je badar musulmi sun samu nasara suka nuna bakin cikinsu za Allah ce to ko dai mu zauna lafiya da ku ku rike alkawari ko in yake ku abdullahi dan ubay dan salu shugaban munafikan nan shi ya fara zuwa gurin annabi ya ce a ka duba munafiki bana su fa waɗannan kafirai ne sun nuna kiyayyarsu da gabansu da shirinsu da faɗa da musulunci ga abin da annabi ya shirya zai musu shi ya fara tashi ya ce ba zai yi ba kaga ya bayyana ga inda yake kenan yana da kawance da su yace amma abun mamaki ubada ibnu samit shi ma yana da irin wannan kamancen irin na abdullahi dan ubayi dan salulu ma shi da ya ga cewa ga inda manzon Allah ya karkata ga inda yahudawa suka zaba na fada da Allah da manzon Allah sallallahu alaihi sai zo gurin manzon Allah ya ce inni abra'u ila Allah min hilf yahud ni fa na barranta zuwa ga Allah ni fa ba ni ba kamance da yahudawa daga yau wala'ihim ya ce ba wanda nake so zan bi sai Allah sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma abdullahi dan ubai dan sunan shugaban munafiki da yaga uba da ibn sami ya faɗa ka sai ce ni kuma ina shaida maka amma ana fala abra min wala yahud ba zan taɓa rabuwa da yahudawa ba ni la budda li minhum ni dole ne ina tare da su kaga munafiki ya bayyana inda yake ce inni rajulun akhafu dawa'ir ina jin tsoron me zai je dawo kar su zo su yi nasara a kanmu to kaga bambanci ya bayyana tsakanin musulmi da munafiki kuma to wannan kenan akwai wani kasurgumin ba yahudi a madina da ya fitina annabi mugu mara kirki ka'ab ibn al-ashraf bari ku ji shi kuma yadda aka kare da shi ku taho mu tafi waɗannan malam suna ci wanda suka wahal da musulunci wanda ya kamata mu karanta tarihinsu ya mu san su yanzu yau da kaji an ce yahudu banu qainuqa ka san suwaye ka san fafatan da suke da annabi to akwai wani kafiri ba yahudi makiyin Allah mai suna Ka'ab ibn al-Ashraf shi ma a Madina shi Ka'ab ibn al-Ashraf yana dangantuwa ne zuwa ga Bani Nabhan kabilar Tayye ake cewa kabilar Tayye babansa ya taba zuwa yayi ta'addanci ya kashe wani mutum a jahiliya sai ya gudo madina shi baban kab ibn al-ashir da ya zo saboda wayo ya yi kisan kai ne fa uban shi sai ya zo madina sai ya kulla kawance da banun nadir wanda yau za mu karanta tarihin su ma kun gani ya yi tsiya a can sai ya tsunduma cikin waɗannan yahuda sai ce kun zama yan uwana to in dai in an yi kawance fa to in an taba ka an taba su ne kai ma kuma an taba su an taba ka shine ma'anar kawancan zan yi yaƙi tare da ku zan ba ku kariya duk wanda ya taba ku ya taba ni kaga yayi yo laifi sai uban shi kenan wannan sai ya gudo da laifin ya zo ya kulla kawance da banu nadir a madina har ma ya auri yarsu mai suna uqaila bintu abil huqaiq uqaila bintu abil huqaiq shi uban kenan to ita uqaila ita ce uwar ka'ab ibn al-ashraf wannan da zamu yi magana akan sa sai ta haifa masa ka'ab to kaga ka'ab ibn al-ashraf ba yahudi ne dan madina mai asalin yahudanci kuma shi mawaki ne mai zagin musulunci a duniya kafin ka samu wanda yake zambo ya yi waka ya zagi musulunci irin kafa irin ashraf za ka yi mamaki za ka sha wahala lokacin da aka je yakin badar musulmi suka yi nasara a kan kafirai a badar bai iya ɓoye bakin cikinsa da ɓacin ransa ba shi daman munafiki malam duk inda musulmi ya samu nasara ko ya samu ɗaukaka to baya iya bacci duk wanda kaga in an samu wani abu na ci gaban addini yana nuna damuwa to wallahi ka bi hankali da shi wallahi ba mamaki rigar musuluncin ce a ransa kuran amma wallahi malam maki ne baya nuna farin ciki in dai wani abu na ci gaban musulunci ne wallahi sai ya soki abin munafiki kenan shikenan ya dauki abin hawansa bai tsaya ko ina ba sai tafi makka ya je don ya faranta wa kafaran makka kawai sai kama zagin annabi mawaki ne na gaya muku ya iya waka kawai sai shirya waka yana zagi damar su mawaka asalinsu a tarihinsu duk inda mawaki yake to ya iya zagin mutane wannan tarihi ne na mawaka damu in ka ba shi kuɗi ya yabe ka in baka ba shi ba ya zage ka ko a ba shi kuɗi ya zage ka to wannan shi kabu ibn al-ashraf mawaki ne daka dan bakiyayyar da yake wa manzo Allah daga ba sai tafi makka ya hada kai da mutanen makka kawai yaje yana yin waka yana zagin annabi suna ce kai makabirge wallahi to kun ji abin da ya shahara da shi to kuma ba haka ba bayan zagin kuma a cikin wakar sai yake zuga ƙurayshawa me kuke yi bara ku je kurama ba ku tashi ku je ku dau fansa ku fa asalin ku maza ne ba mata ba yana zuga ƙurin shawa su je su ɗaufansa dangane da abin da ya faru a badar su je su ɗaufansa wallahi malam ya zo yana musu waƙa malam sai su ta kuka kuka saboda sun tsumu ya ce kuma a cikin waƙarsa duk ba lokaci ne duk da mun karanta waƙoƙin to amma muna tafiya mai yawa a gaban mu a cikin waƙoƙin nasu nasu yana yana faɗa cewa ai ba ku burge ba in ba ku gama da muhammadu ba a je a gama da shi kurin da musulmi gaba ɗaya kabe ibn ashraf ya ci gaba da zagin annabi ya ci gaba da yau manzon Allah zambo labari yana kai manzon Allah ga wani fa yana zagin ka kuma yana ta zuga kurin shawa ku je ku yaƙi Muhammadu kar ku kyale shi kar ku bar shi Abu Sufyan da ya ji abin da yake yi sai zo same shi yace ina hada ka da Allah unashiduka Allah kai ka abu kenan adinuna ahabbu ila Allah am din Muhammadin abu sufyan ana cikin kafirci ya ce wai kai kaf don allah gaya mana gaskiya wai addininmu da muke kai shi ne ya fi soyuwa a wajen allah ko addinin muhammadu da sabansa sai kabu ya ce haba ko haɗawa ma ayi ai kun fi shi ai shi addininku shi ne daidai ya ce ku shirya kawai aje a koma a yaƙe shi kaga an ji yakin badar musulmi sun nasara ya dawo ya zuga ƙurishawa a kan su yaƙi annabi ya gama ƙulle ƙullensa ya yi waƙe waƙensa ya shirya su sun tara makami kawai sai ya juyo gida ya ci gaba da waƙa yana zagin annabi shi wannan ka'ab ibn al-ashraf da ya zo madina malam sai kawai ya yi taro ya sanar cewa shi fa maƙin annabi ya bayyana adawarsa kawai ƙarara annabi yana garin shi ma yana garin kawai ya fara zagi kawai tara mutane ya yi waƙoƙinsa kawai a zagi muhammadu a ihu wallahi ma na rashin mutuncin ka'ab ibn ashraf hatta kai ga sai ya fara yin waka akan matan musulmi yana zagin su tunda suna sa hijabi suna lullube jikinsu suna musulunci zagi ya kira wannan izaga ya kira wannan izaga sai maza Allah ce ina Hassan bin Sabit ce gashi ce ina bakinka kame da masa martani kaji mazan musulunci waka kaiwa magana kaiwa hasani magana waka shi wancan ta kafirci yake yana zagin musulunci to yau za a yi ta musulunci a media masa martani wallahi malam manzon Allah da kansa yake zuwa ya zuga Hassan ya ce Hassan je ka maida wa wannan mutumin martani da waƙar da ya zage mu kai ma kai mai waƙa kaga wannan yana nuna mana musulunci yana buƙatar representatives a wurare ko'ina muna buƙatar wakilai yanzu in za ka shiga intanet ka ga mawaƙa da suke zagin musulunci da 'yan fim da suke zagin musulunci da 'yan waye suke zagin musulunci abin tambaya mu ina namu masu irin wannan sana'ar wacce gudunmuwa suka bayar wajen kare addininsu yanzu yan kudu wanda ba musulmi ba suna iya zuwa su fim su ɗauko wata kama ta mutum musulmi ba haushe su munanta ta ko a sufanta shi da sata ko da kaza ko da kaza to mu namu me yasa ba sa kare ba za su yi fim ɗin da za su kare musulunci ba wataƙila ba a faɗakar da su ba wataƙila ba a ja su a jiki ba wataƙila ko ba a nuna sun isa ba wataƙila kuma ba addinin ba ne a gabansu so ko yaya mutum yake wani abu ko yaya akwai gudunmuwar da zai iya ba wa addinin shi wallahi kuskure ne allah ya baka baki na iya waka kana cin kuɗi da waka ana saka muryoyinka a cikin waƙoƙi amma wani ya zo irin ka ya zagi addininka ba ka da bakin da za ka maida mai martani ka yi asara idan wani zai zo yi fim don ya bata hijabi ko ya zagi hijabi ko ya zagi addini to kai kuma ya kamata kai wani fim din da za ka yabi hijabin ka yabi addini ka mutunta shi kuma ka mai da martani at the same time ba kiran suna ba komai amma kuma jiki zai ci wannan shine abin da mu a kanmu ya kamata su yi da yan diraman mu da yan wasan kwaikwayon mu su sani cewa akwai wani hakki na Allah su kansu a kansu duk inda aka taba musulunci to su mai da martani yanzu wani fim da aka nuna mu wata ran yan kudu ne suke yin sa yan fim din kudin nan da jallabiya fara da ihrami duk fim din haka da hula irin tashi kafiya na ce ustaz ko liman haka aka yi ta yi ta rashin mutunci da riguna irin namu na hausawa amma ƙarshen fim din aibantawa ne munantawa ne cutarwa ne ba komai ba sai wani malami ya zama hudu a kansu ba sai mu ma namu 'yan fim ɗin 'yan kishin musulunci da al'ummarsa da jama'arsu sai su ma su shirya wani fim ɗin basira ne ba a da ita ana da ita kayan aikin ne babu ana da shi sai ku duba ku gani wannan taba addinin mu yayi to mu ma bari mu da masa martani a masa dukan da a fim ɗin jikinsa zai gaya masa yanzu kwanan nan wani hoto da ake ta nunawa shi ma irin wannan ɗin fim ɗin suka yi wannan duk da nake gaya muku da ido na na gani akan turo mana mu gani don mai wa'azi yara ne 'yan mata aka samu masu hijabi guda biyu sai suna bin kanti-kanti in sun zo kamar za su yi kayan sun sami mai kanti suna da wani tsumma da sa ko koken ne komi sai su yaryada haka a fuskar da sun kada maka tsumma a fuskar ka kawai sai ka faɗi sai bacci ya kama ka ko suma ko na to sun zo da dogon hijabinsu da buhu a daure a kogonsu da aka kawai da sun tabbatar kayi bacci sai su shiga su ta zaba su ɗauki gwangwanin madara su sa ana sai su ɗaga hijabin haka sai su rinka zirawa su rinka zirawa su rinka zirawa su ɗauki kaza in sun gama da wannan shagon kafin wani kwastoma ya zo sai su leka su leka sai su fita sai su je wani shagon shi ma in sun samu mutum shi ɗaya sun fi a shagon da shi kaɗai ne sai shi ma a yaryaɗa masa kudu sai fadi akwai abin da an karkata mu a fuskar kana shi a ƙasa za ka kwanta kamar ka mutu shi ma sai su ɗaga hijabin su ta loda su ta loda su ta loda haka suka jera shaguna duk inda suka tafi suna bar mutum ne a matsayin gawa sai lokacin da awannin da aka sa zai tashi tashi ana cikin wannan sai suka zo wani wuri dubun su ta cika sun saci kayan sun ɗiba za su fita sai ga wani ya shigo haka wannan duk fim ne amma a cikin ba ni sunan shi waye mai mace ce wace ce musulma ya take mai hijabi kun san me suke so su yi saboda su sa wa dukkan wani mai shago shakkar in mace musulma mai hijabi ta zo to ya guje ta ko ya kore ta ko ya nuna cewa bai yadda da ita ba kuma a haka ɗin wannan ɗin ya yi tasiri an samu wasu manyan shaguna a ƙasar nan in mace ta je da niqabi da hijabi wallahi sai an caje ta kai wani gurin mace da ake sai ta cire niqabin wani ma ta zo hajiya karkade hajiya mu gani saboda tasirin kallon wannan abin wani zai dauka cewa ai wani abu ne suka yi ba daidai ba kaza kaza a an yi ne saboda ai identin image na musulunci a ɓata darajar musulunci da kimarsa ba su kira suka zaba ga ce kaza ba to mu ina namu masu basirar drama ba za su kare addini ba wannan gabar bari ku ji abin da manzo Allah ya Hassan ibn Sabit yana da waka a bakin shi ya iya ba waka ta kida ba fa da rawa waƙe da ake na larabci na ƙwarewa da fasaha da basira manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam sai yake bibiyan ina wannan kabu ibn al-ashraf yake sai ya ce wa hassan yau fa yana wuri kaza in ya zage mu ka je ka maida masa martani ashe ba laifi bane in an taba musulunci a maida martani ba laifi bane in wani ya bata addini a mai raddi kada wani ya zo ya ce ko ba ku hakuri ko ba za ku yi hakuri ku kyale shi mana ya zai zo yana zagi addini a kyale shi har ma a gane daga baya ma a dauka daidai yake faɗa ai bai isa ba so wajibi ne in wani ya rubutu a facebook ya taba musulunci wani ya rubutu ya mai da martani ba sai ka buga wani malami ba amma yanzu abin da ake yi da wani ya taba musulunci sai wani ya buga ma malam ka san halin da ake ciki kuwa ka duba mutanen da suke zagin addini bai kamata a kyale su ba sai ga wannan wanda ya zagin kuma malami bane amma shi ya bugo malami yana so malami ya magana ko ya hudu ba ko ya wa'azi ya kai kai wace gudunmuwa ka bayar kai ba musulmi bane ko malam kaga irin zagin da suka yi maka a facebook kaga irin wulakancin da suka yi maka kuwa wallahi bai kamata ka kyale ba malam ha to kai me kai kai me kai ko ayi a turo maka kaza kaza kaza kaza yanzu wata yarinya ta zo ta yi magana a nan garin tana ta maganar wasu maganganu na ta kamar na tabuwar hankali na cewa ba maza a Kano wallahi kaza kaza daga ji ai ba hankali a ciki ba tunani ai mai tunani bai kamata ya faɗi wannan ba ko kuma ai mata uzuri akwai nafsiya akwai damuwa wataƙila na ta mijin ne akwai matsala shi yasa shi ta sani ai to to kaga ta faɗa abin ta faɗa a ciki tana ta ambata ina malama ne ina ina gadan kaya eh tunda ta kira gadan kaya ai kaji kaji kaji da wallahi an turo mu wannan bidiyon ya fi mutum ɗari duk wanda ya ji sai turo mu sai a turo mu to me zan ce me zan ce mata ba abin da zan ce mata amma ya kamata mai hankali shi ma ya shiga ya bidiyo ya nuna mata kuskurenta cikin uslubi mai kyau ba haka ake ba ya za ki zo ki rantsa ki ce dukkanin wallahi wallahi wallahi ba maza duk tole-tole ne har ba banki? ai ba daidai ba ne ba daidai ba ne kuskure ne wataƙila in wata damuwa take ciki to sai a ɗora ta akan saiti a nuna mata ga abin da ta yi almuhim idan mutum ya wani kuskure ko ya wani abu ba daidai ba ko wa musulunci ko wa al'umma to ai duk wanda yake da basira yake da dama yake da iko ai zai iya taimakawa wajen warkar da shi ko mai da martani akan kuskuren da yi da Allah ya nemi Hassan ibn Sabit yace ka je ka mai da masa martani ina shaida maka yanzu yana gari kaza a Makka ka je wurin sauransu kar ka daga masa kaba kwata kwata manzo Allah shi yake sanar da Hassan ibn Sabit ga inda Ka'ab bin al-Ashraf ya sauka a garin Makka ko a wani gari wata rana ya taba sauka a wajen wani ana ce da shi Muttalib ibn Abi Wada'a ibn Dubaira as-Sahmi matarsa Atika bintu Usayd ibn Abi al-Ais Hassan bin Sabit ya same shi a wurin ya rinka zabga masa waƙoƙi na mai da martani wallahi sai da yasa wannan matar da ta ji wakar da Hassan yayi da martanin da ya biya yayi masa ta samu mijin ta ce dan me zamu zo mu aje wannan ka'ab din yana yi mana abin da ke ba daidai ba wallahi sai ya bar gidan mu ta ce malana wa li hada yahudi ba mu ba mu ba wannan ba yahuda saboda ta ji abin da Hassan ibn Sabit ya faɗa na yaban annabi da faɗan kyawawan halayen annabi da mai da martani akan zagin da wancan ya masa Ka'ab ya canja unguwa ya koma gurin wasu mutane Hassan ya daɗa bin shi saboda dama in yaje zai zagi annabi shi kuma Hassan in yaje shi kuma zai yabi annabi ba dai waka ake ji ba baki bane ba ya faɗi duk abin da zai faɗa Hassan sai dunkule abin da ya faɗa ya mayar masa da martani wanda sai ya sa shi kuka sannan ya yabi annabi a cikin waƙarsa da inda ya je yayi in Hassan ya je sai ya cinye sai a kore shi a ce a tafi tafi tafi tafi wannan shine alharbul ilamiyya wato social media war yaƙi na kafafen yada labarai ba sai an sa bindiga da makami ba ba magana bane ba ka faɗa na faɗa mai hankali kuma ya taci to musulunci yana buƙatar irin waɗannan samari matasa da za su rinka bashi kariya a duk inda aka taba shi ba sai ka kira wani ka tambaye shi ka ce ya za a yi ba addini aka taba nemi ilimi kurin kame da martani Allah sa albarka cikin rubutunka amma mu ce zai zauna sai ta buga malamai waya an yi kaza an yi kaza akwai abin da baya ba sai kun bar malaman ku sun yi magana ba wani karamin dan iska ya zo iskanci kuma sai wani babban malami ya mai magana ba sai a samu wani karamin dan iskan ba a cikin mu shi ma ya je masa kwarai da gaske ai shine in dai kana jin kai tsagewa ne baka da mutunci to bari a nemi wani kuma mai addini shi kuma ya zo ya shi ma kana ganin sa kaman busasshe ne ko kekashashe ne ko bai da kunya a cikin irin sai mayar ma martani sun fi jin tsoron yan uwansu su yi musu amma idan mutumin banza ya magana sai mai daraja ya mai magana ya daga ya daga darajar sa to ya kamata a rinka kula kuma ku gane fa wannan tafiyar da ake fa dole ne sai an tafi tit for tat bai kamata a bar mujirmai mabarnata suna ta yaga addini suna keta mutuncin masu mutunci a kyale su ba ana nan ana wa'azi amma in kun taba addini kuma sai an maida muku martani in wani ya shiga jarida ya zagi musulunci ko ya zagi wani malamin musulunci ko ya zagi wani figo a addini wani shi ma ya shiga ya gashi ya yi bayani ya ce abin da ka faɗa ba haka bane ba daidai bane in ka isa kuma ka fito to daga nan zai gane cewa addini yana da masu kare shi amma sai a taba musulunci a taba abin nan a taba kaza a taba kaza sai a gane kuma wani gani yake da an taba malami shikenan malami aka taba an taba malami ya addini aka taba malamin dan kansa aka taba shi dan addini aka taba shi inda dan takaran kansa ne sai zaman sa gida yi amma me yasa aka taba shi sun taba shi ne sun wulakanta shi ko sun mai shari ko sun mai abin da suka mai saboda figo ne a cikin addinin ku ko a taba wani mai mutunci mai daraja sai a ce a bashi da su dai a bashi da su dai in sun kada shi sun kada addinin ne yayi ya kamata mutane su rinka lura mutum ya ba wa addininsa kariya da dukkan abin da Allah ya ba shi in soja ne ya taimaki addini a soja in dan sanda ne ya taimaki addini a dan sanda in immigration ne ya taimaki addininsa a immigration in custom ne in wane ne in DSS ne in wane ne kowa ya bada gudunmuwa kuna kallo ai kuna gani su in sun shiga nasu suke yawa ku ne ba ku iya wa naku a fili ƙararra gashi nan suna tallata addinin suna promoting addinin su kai kuma matsoraci ba ka iya ko motsi kana da dama ba za ka iya komai ba haka za ka yi ka gama ka zo ka yi ritaya ka dawo ka cika mana masallaci a sawun gaba da wani karamin carbinka wai a lokacin za ka nuna mana kai na Allah ne amma lokacin da ka yi mulki ba abin da ka yi wa musulunci kuma mun ganka mun san ka sai bayan ka yi ritaya ka sauka a lokacin za ka nuna za ka rinka fara alaka da mutane kirki da da kake mulkin mai kai yanzu idan ka arifa ne baka san malamai ba baka san masu da'awa ba baka san addini ba baka san kaza ba saboda kana bautar gwamnati su kuma wadancan suna amfani da ofisoshin gwamnati suna gina addinin su suna gina da'awar su kai kuma ba za ka iya yi ba ba ka iya ɗaukan yaranka ɗan jiharka a mai addininka ka ɗauke shi aiki mutum ɗaya biyu uku a shekara ba za ka iya yi ba a banza kake barin ofofin suna tafiya kuma kana ganin wanda ba kai ba ya cika yan uwansa a ofisoshin da ministry ɗin kai kuma ba ka iya zuwa ka ɗauko wani ga yara suna zaune ba su da aiki sai dai su fita bal da yamma mutum wajen ɗari biyu a je a ta bugawa a yi ta musu ana abin nan wani gari da muka zo wuce wa'azi muka ga ana kallon baɗin har da matan aure an fito da yan mata to ba abin da za a yi a cike ba aiki babu sana'a amma muna da manya a can babba a can ma'aikata kaza namu ne wane wane namu ne ku tambaya waɗannan manyan wane da wane da wane mutum nawa suka ɗauka aiki a ofisoshinsu ma'aikata ɗaya a shekara fa sai a ɗauki mutum dubu aiki dubu wallahi akwai ma'aikatan da a shekara ɗaya mutum dubu aka ɗauka wata ɗari biyar wata ɗari bakwai wata ɗari kaza to me amfanin kasancewarka a wannan wurin kuma baka iya bada gudunmuwa babu ya kamata mu zama masu kishi wallahi yanzu nan hassanu kaga bai kira manzala bai kira abubakar ba bai kira umar ba bai kira abu huraira ba saboda ba fagen su bane to me ka bada gudunmuwa kai kowa da irin yadda zai taimaki musuluncinsa da addininsa yanzu dan adaidai sau in yana so zai da'awa ya samu memorinsa 30 gigabyte 100 gigabyte ya dora shi ya sa rediyonsa mai kyau da speaker lafiyayya a cikin adaidai sauransa mutum kana daukan sa fasinja kawai ka danna wani wa'azi kai shiru kai ta tafiya dan Allah bai yi da'awa ba amma yara musisi ta saka hoton karuwa hoton yar indiya ko kiɗa ko waka gaggagagagagagag har sai fasinja ce da Allah malam rage da wahala ka ji dan alaihi sahu ya zo yana tafiya kunna qur'ani ana ji alƙalli ya nuna kishin qur'ani ba sa yi sai ka dan a cikin su ko ya samu wani wa'azi mai daɗi mai ratsa zuciya da zai gyara ɗabi'a da tarbiyya ya rinka kunnawa duk wanda ka ɗauka kurin ka danna ai mashin ɗinka ne zai hana ka yana zaune zai ji kafin ka sauke shi ka yi da'awa amma ba za ka yi ba sai dai ka zo mana masallaci kana na'am na'am na'am to bari ku ji abin da ya samu wannan mutum wannan kafin ibn ashraf ya yi jarimanci jarima barna ha'inci cutarwa ga manzan Allah da musulmai abin wallahi ba zai irgu ba kowace jarima kowace barna da yi in za a lissafa ta to za a dauke ta warware alkawari ne completely ga baki daya wanda dole sai an yi masa ukuba na kisa ya yi abin da ya cancanta a kashe shi abu daya da cikin abubuwa ɗari da ya yi ɗaya a cikinsu ya cancanta a kashe shi saboda shi ba wanda yake kai wa farmaki irin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam zagin annabi nuna aibin annabi taimakon makiya Allah akan musulunci subhanallah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce kai jama'a abinda mutumin nan yake mana ya isa yau a neme shi kawai a kashe shi ya gaji yayi Hassan ya mayar yayi Hassan ya mayar yayi Hassan ya mayar abun har ya fara samun rawaj da bin mutane yana neman ya mai da kansa wani wani figo na fada da musulunci da addini wanda Allah sallallahu alaihi wa sallama yace ku je ku neme shi ku kashe shi Imam al-Bukhari ya ruwaito hadisin dalla-dalla yadda aka kashe wannan mutumin ka'ab ibn al-ashraf a cikin sayyinsa daga jabir ibn abdullah manzo Allah ya ce man li ka'ab ibn al-ashraf waye zai dauko min kan ka'ab ibn al-ashraf waye yace fa innahu qad adha Allah wa rasulahu ba ce a kashe shi kawai ba yace saboda ya cutar da Allah ya cutar da manzon Allah yana rufe bakinsa muhammadu bin maslamata ya tashi ya miƙe ce gani ya ce wallahi zan gama da shi ya ce ya rasu lallahi a tuhibbu an aktula ya manzo Allah kana son kashe wannan kafirin maki Allah mai zagin musulunci mai zagin ka annabi ya ce kwarai kuwa to ya ce kai min izini dan Allah kafin na kashe shi zan ɗanyi wata makida ta yaƙi akwai abin da zan faɗa annabi ya ce faɗi duk abin da za ka faɗa ka faɗa ya ce gaban ni kawai bari ka ji ana son basira ana son mutum zama mai kwakwalwa mai ganewa kada ka zama toshashe Allah Allah ya baka kwakwalwa ne don ka yi me ka yi amfani da ita wallahi malam bai da karfin da ya isa tinkari wannan bai yahudan ya kashe shi bai isa ba Muhammad bin Maslama a wannan lokacin wallahi bai isa tinkare shi ba amma tun da bai da wannan karfin kuma ga annabi ya bada aiki wallahi sai an yi aikin annabi Allah yana tare da shi ya shirya kawai ya tafi ya same shi shi Muhammad ibn Maslama kenan a wata riwayar za ku karanta a cikin littafin sira wanda ya tafi ya je zai kashe kabu ibn al-ashraf sai aka ce sunansa silkan ibn salama silkan ibn salama amma yanzu wannan riwayar ta bukhari an ce muhammad ibn maslama ne to a shi za mu tafi ya ce ya rasu ka ba dama abinda zan faɗa fa watakila kar a ji ba daɗinsa amma dai alharbu khudu'a yaƙi ɗan yaudara ne annabi ya ce na maka izini ka faɗi komai ya tafi sai dai ya samu bai yahudan nan yana shiga wurinsa ya ce ni musulmi ne na zo nuna maka cewa wannan mutumin muhammadu ya takura mana na zo zan rabu da shi kawai za a yi da aiki kullum sai rinka cewa mu ba shi sadaka ya takura mana da mu bashi sadaka da ka na zo wajenka ne ina neman ka bani bashin dan abin da zan yi to in ban bashi sadakan nan ba akwai damuwa ka bani bashin tunda kai mawadaci ne abin da zan je in kai masa yace wallahi mun bi shi mun bi shi abin ba mu jin daɗi sai dai haƙuri kawai amma kabi ya ce to me yasa ba za ku rabu da shi ba kawai sai shi ba ma so mu rabu da shi ne muna so mu kure masa gudu mu ga meye al'amarinsa zai kai ne kurin biyayya muke masa zai mu ga dai ina zai kai wannan wa ya faɗi wannan muhammad ibnu maslama karka manta ya nemi izini ya ce a bani dama akwai abin da zan faɗa annabi ya ce je ka faɗa kuma da mun shi ya ƙi ɗan me da Allah muna so ka ba mu bashin abincin da za mu ci wasu ƙire ko wasu biyu sai shi kafirin sai ya ce eh zan ba ku bashi amma sai kun bani jingina zan ba da kuɗi na ko abinci na haka kawai ba sai suka ce a ba komai da shi muhammad ibn maslama da wanda suke tare da shi kenan suka raka shi dan mai bayanin su insha Allah sai suka ce sai mu baka jingina ai ba damuwa me kake so mu baka jingina sai ya ce matan ku za ku bani kaji matsiyaci kaji bai hude ka zo kana neman bashin abinci ka ɗauki matarka ka bashi zuwa ba zai yi zai lalata da ita ka duba wulaƙanci ya ce matanku za ku kawo mu in kun bani na rike matanku sai in ba ku abinci ku je ku kai mai sai muhammad ibn maslama ya ce haba kai ku ranka daɗe yaya za mu baka jinginar matanmu wa anta ajmalul arab kai fa kafa kowa kyau a cikin laraba ko mu dauki matanmu baka ranka daɗe ai akwai hadari kyakkyawan mutum irin ka kuma mu baka matanmu kaga sun yabe shi sun daɗa loda shi sai yi dariya sai ce to shikenan ku bani yayanku wayo ne da shi wannan mawaƙin fa da yake zagin annaba ka'abu ibn al-ashram nake maka labari ku bani to yayanku suka ce ya za mu baka yayanmu ya zama abin kunya abokanan su zo suna zagin su ana wasa ce babanku ya ya ba da kujin gina akan kwano ɗaya na abinci ko kwano biyu ba mun cinye mun biya ka kuma aibu ya biyo bayan an mu yau ba sai na gama to ai gaskiya ne ni yanzu gashi ma ban shiga ƙuraiza ba ban shiga nadir ba ai kuna jin daɗin labarin ku wannan tarihinmu ne na musulunci ya kamata mu san shi ka duba ba kircin ba yahude malam ku ban matan ku a'a to kuma ne ‘ya'yanku su a in yana ji da wayo kai ma kana ji da wayo shi ne abinda nake gaya ma baka gane ba wani yana tona maka ramin da zai kifar da kai kai ma kuma sai ka rinka yaya ya za ka kauce in ya biyo ta cin kai kaza in ya yi kaza kai kaza in ya yi dariya kai ma ka yi dariya kai ba dariya ba ne a zuciyarka shi ma ba dariya ba ne amma ku dara akwai inda za a haɗu cewa gaskiya wannan arun alaina amma ranka daidai ka yi haƙuri za mu baka jinginan makamanmu za mu zo da makami kayan fada sai mu baka shi jingina sai ka riƙe diga sai ce na'am diga ne za su ɗauko makamansu su ba shi jingina ya ba su abinci ya ce ya yadda aka yi alkawari za a je a dawo suka ce to ba laifi za mu je suka ce ga rana kaza za su zo ya ce su zo da daddare suka zo suka zo da daddare shi muhammad bin maslama da zai zo tahowa sai zo da abu na'ila abu na'ila ka duba wani dabara ɗaya abu na'ila ɗan uwan kab ibn al-ashraf ne a wajen shayarwa mace ɗaya ta shayar da su nono da haka kaji ya mai da wanda yake da mai yana da kamar dan uwansa ne suna zuwa sai ce mu je mu haɗu a bene na mu haɗu a can shinge na gurin babban mutum ne a madina malamanmu na tarihi na sira a madina a jami'a sai da suka kai mu hawur da gidan nasa da gurin da komai da komai kuma yana nan har yanzu shikenan ya je wurin sai matarsa ta ce lokacin da zai fita ranka ya daɗe me zai fitar da kai cikin dare yanzu haka wani baƙi ne waɗannan za su zo maka cikin dare karka fita sai ce ha ba kowa bane ba muhammad bin maslama ne da abu na'ila ba kin san su ba sai shi kai ni fa ina jin wani abu yana diga kamar karan jini ka ji matan nan ita kuma ta ce wani abu nake ji yana diga wato kamar jini ne yake diga akan wani abu sai ce ke da Allah dan uwana ne dai Muhammad ibn Maslama da Abu Na'ila ta ce kuma yanzu ke ni mutum iri na jarumi ko kira na aka aka ce mu fito a fafata zan ji tsoro ne ki fita ya ce ai mutum babban in an kira shi ko zuwa ga fafatawa ne wallahi sai ya fita ya ce ba zan ji tsoro ba zan fita to kuma ba wani abu ne kin da abinci ma suka zo karba Muhammad ibn Maslama ya zo da mutane guda biyu a wata riwaya a cikin littafin sira a mutane ne bayan shi akwai Muhammad bin Maslama shi akwai Silkan ibn Salama ibn Waqsh shi akwai kuma Abbad ibn Bishr ibn Waqsh shi ma akwai kuma Abu Abs ibn Jabr duka waɗannan su ne suka tafi mutum hudu ko mutum biyar sai shi muhammad bin maslama ce to ku tsaya ga yadda za a shirya harkar ya ce idan muka zo gurinsa zan yabe shi in ce ka ɗan kare da yau ka zuba turare kuma su dama yadda suke manyan mutane a can sun zo suna sa turare ne oba in mutum ya baki sai zuba turare har yana diga ba wanda ya kai balarabe sa turare malam zama amana turare a kai a gashin su nan turare suke zabgawa ka ga yana turare kamar gome ta ce to in ya zo zan girmama shi in ce kai babban mutum ne ka sa turare mai kanshi da Allah ko za ka yi min izini in sumbanci kanka ni ma in dan ji kanshin turare ka bani dama ya ce in kun ganar da kansa ina sumbanta da kun ganar da kansa to zan rike shi da ƙarfi ku biyo shi da sara kawai faduna kun fadribu malam dubo basira ya fito yana cikin ado da kwalliya ga turare yana diga ga kanshi yana zama a gudun dukkan shi ya buge su mana wannan fa mutum ne mai watsa mai zagin annabi yana karban kuɗin mutane muhammad ibn maslama ya ce kai tun da nake a duniya ban taba ganin ado da kwalliya da turare irin na yau ba don allah ranka daɗe ko za ka bani dama in ɗan sumbanci kanka sai ce a ƙwarai kuwa na ce kuma za ka bani dama in ni na sumbanta abokanan tafiya ta su masu ɗan amfana su sumbanta ya ce ƙwarai kuwa da ya damke shi ya rike shi zai kama kan shi fa yana tsammanin turare ne za a sambanta za a shaka ya rike sai ya ce wa abokanansa ku zo ku sambanta sai suka bi shi da sara take suka zubar da shi take an gama karatun ya ɗebi shekaru yana zagin annabi kaga sakamakon da ya gama da shi to abin da malamai suke cewa duk mai cin mutuncin musulunci da zagin addini wallahi baya gama lafiya kuma sai Allah ya kaddar wani karami ba mai girma ba karami shi zai gama da shi ka yi duk abin da za ka yi kana ganin kana da kariya kana gaba wanda sai taba ka a hanya wani zai je gama da kai inda baka tsammani baka sani ba shikenan ya zo a cikin littafin sira da yawa da kuma cikin littafin asira ta ibn hisham bayan muhammad ibn maslama ya kashe mutumin nan sai da ya zauna kusan kwana uku baya cin abinci baya sha baya komai kawai sai abin da zai kori yunwa haka gaya manzan allah sallallahu alaihi wasallam kaji kaji ga mutumin nan sai annabi ce lima tarakta ta'am wa sharab me yasa ka daina ci ka daina sha yace ya manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama a lokacin da yake shirin zai je kai ya yaki mutumin ba bayan ya kashe shi ba me yasa ka daina ci ka daina sha sai yace ya manzon Allah wallahi abin da yake damuna kai tallar wani aiki na daga hannu ina ta tunanin shin zan iya cika maka burinka ko ba zan iya ba ba na cin abinci da yawa ma dan kan na zo bacci ya yawa kwakwalwa ta bace tunani ba ina ta tsara yadda zan tsara abin ne malam manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce kawai karka damu ka je kai kokari kawai yace zan faɗi duk abin da annabi yace ba komai ya zo a wata riwaya daga ibn abbas manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya tafi da su da za su yi wurin ka'aba ibn ashraf har zuwa baki'a ya tafi tare da su da suka je sai musu addu'a ya ce ku tafi in taliku alasmillah ku tafi a bisa sunan allah allahumma ainhum ya allah ka taimake su suna zuwa kuma bukata ta biya aka zo aka ba mu labari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa gashi gashi gashi wannan makin Allah gashi karshen sa yazo annabi ya murna ya murna ya murna ya murna ya ji dadi Allah ka mana maganin duk makiya Allah gashi yanzu za mu shiga banu nadir kuma lokaci yayi Allah ya mana afuwa abinda na faɗan daidai Allah shi ba mu lada wanda ne na kuskure ko tutuban harshe Allah ya mana afuwa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh